أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ana yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan a safiya ta litinin a yau muna 22 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1445 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama daga maka zuwa madina wanda shine safiya ta 1 ga watan 4 shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul baqara wanda a jiya in ba mu manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 108 yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 109 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da za mu karanta Allah ya mana albarka ya albarkaci rayuwarmu abin da muke gabatarwa Allah ya karɓa mana inda muka yi kurakurai Allah ya yafe mana Allah ya mana albarka Allah ya sa mu gama lafiya za mu tashi kan aya ta 109 insha Allah wadda kafirun min ahlil kitab
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله تعالى يتي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله يتي ود كثير من أهل الكتاب ديوا دقتين أهل الكتاب أهل الكتاب ودن دا أكباس للتايف يهودا ودن نسارا سنبوري lauyar dunakun da yawa daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi cikin yahudawa da nasara Allah ya ce suna buri suna fatar lauyar dunakun ina ma su sanya ku ku yi ridda su mai da ku da baya ku koma ku fara ku koma kafirai min ba'di imanikum law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran suna buri suna fatar ina ma da za su samu damar su mai da ku ku koma kafirai bayan kun yi imani Allah ta'ala ya ce hasadan min indi anfusihim saboda hasada da take daga gare su hasadan da suke muku akan baiwa ta imani da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku wannan ya saka suke fata da buri na ina ma su mai da ku koma kafirai jazakumullahu khairan suna burin ina ma a ce a wayi gari yau kuma kun zama kafirai irin su saboda sun san cewa addinin musulunci ni'ima ce kamar yadda muka karanta a jiya ko shekaran jiya Allah ta'ala ya ce ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi ma ya waddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaykum an yunzala alaykum min khairin min من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah ta'ala ya ce ma ya waddu alladhina kafaru min ahlil kitab Allah ya ce kafirai cikin ahlul kitabi ba sa buri ba sa kauna ba sa fata ko kaɗan an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa fatar su ga an saukar muku da wani alheri daga wajen ubangijin da haka Allah ya ce kullum burinsu babban abin da suke so shine ina ma da su mai da ku kafirai bayan kun yi imani suna fatar haka suna burin su ga cewa ku ba kun koma kafirai irinsu min ba'di ma ta bayyana lahumul haq bayan gaskiya ta riga ta bayyana musu Allah ya ce fa'afu ku yi afuwa wasfahu ku kauda kai hatta ya'ti Allahu bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa Allah zai kawo ƙarshen al'amarin amma ku yi haƙuri ku kau da kai inna allaha ala kulli shay'in qadir lallai allah mai iko ne a bisa dukkan komai jama'a wannan ayar tana nuna mana cewa addininmu na musulunci babban addini ne hatta kai ga waɗanda ba sa ciki suna hasada suna bakin ciki suna fatar ina ma duk musulmai su fito daga addinin su dawo irinsu da haka Allah sai ce wadda wadda daga almawadda shine wato kaiwa makura wajen son abu kaiwa makura Allah bai ce a habba ba bai ce suna so ba sai ce wadda sun kai makura wajen burin ina ma da a ce su mai da ku kafirai bayan kun yi imani hasadan min indi anfusihim hasada daga daga kansu daga wajensu saboda suna muku hasada wannan yana nuna mana cewa hasada ɗabi'a ce ta yahudawa duk wanda yake hasada ma wani wanda allah ya bashi wata ni'ima ko ya bashi wata falala ta rayuwa to ya ɗauko wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un kafirai yahudawa da nasara ya ɗaura ma kansa allah kuma ya gaya mana ya ce wala ta tamannau ma faddala allahu ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما Allah inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Na'am. Allah ta'ala yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allah yace kar ku yi burin abinda Allah ya fifita sashi akan sashi. Kar Allah ya fifita wani akan wani ko ya fifita wani akan ka. Ka ji maranka ina ma da a ce ma wannan abun kai ya sama ba shi ba. Ka ji maranka ina ma da wani bai samu ba. Allah yace kar ka yi haka. Babu laifi idan ka ga wani da wani abu kai ma kai burin ina ma ka samu kalan wannan abu har ma kai addu'a ka roki Allah ya baka irin wannan a cikin sa Allah ya ce was'alullah min fadlihi in kun ga wani abu a wajen wani kuna so to ku roki Allah daga falalansa Allah da ya ba mu wani daga falalansa to falalan Allah ba ta karewa har zuwa ran tashin alkiyama kamar ne tun daga farkon duniya mutane ba su cinye falalan Allah ba to har a tashi kiyama kuma mutane ba za su cinye falalan Allah ba da haka in ka ga wani da wani abu to kar ka yi hasada kar ka yi bakin ciki kar ka ce don me ya samu ko don me aka bashi kaza ka koma kai ma ka ce Allah ni ma ka bani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce hasada ba ta halatta sai akan abu guda biyu anan ne kadai ya halatta kai hasada hasada kuma anan shine ba wai ka yi buri ko fatar ina ma ni'imar ta gushe daga wane ba a'a ka yi burin ina ma ka samu irin abin da ya samu ne na farko yace shine mutumin da Allah ya bashi kuɗi yana kashe kuɗin yana ciyar da dukiyarsa a hanyar da Allah yake so to sai ka yi fata da burin ina ma a ce ni ma Allah ya bani kuɗi yadda wani yake gina masallatai da makaranti da taimakon marayu ni ma in dinga yin haka ba ka yi burin Allah ya kwace kuɗin ya dawo da shi gare ka ba ya ce na biyu shi ne mutumin da Allah ya ba shi ƙur'ani daga yana tashi cikin dare yana karanta alkur'ani yana karanta alkur'ani da rana dare da rana yana cikin karatun alkur'ani sai kai fata da burin ina ma a ce kai baka zama alaran ma irinsa ina ma a ce kai baka zama haddaci irin shi amma in ba haka ba to hasada haramun ne Allah ya kiyaye mu da haka Allah ta'ala ya ce fa'fu wasfahu Allah ya ce ku yi hakuri ku kauda kai hatta ya'ti Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarinsa inna Allah lallai Allah ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne a bisa dukan komai malamai suka ce hatta ya'ti Allah bi amrihi shine a bi amrin siwa zalika wa huwa wa huwa al-amru bil qital ku yi ta hakuri kuna kauda kai har sai Allah ya kawo al'amarin da ba ya kawo wani umarni al'amari da umarni wanda ba kauda kai da hakurin ba yanzu dai an ce ayi hakuri a kauda kai to Allah zai kawo wani umarni daga baya umarnin nan kuma shine me shine ayi umarni da cewa ayi yaki kafirai suna cutar da ku Allah ya ce ku yi hakuri har sai Allah ya kawo muku umarnin cewa ku yake su to wannan ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa Allah kuma ya ba su hakuri kuma suka hakura har daga karshe Allah ya ba da dama aka yi yaƙoƙi wanda za mu dinga jin su a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaƙin Badar Uhud Hunain da sauran yaƙoƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi Allah ta'ala ya samu dace sai ya ce wa aqimu ssalata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zaka Allah ta'ala ya ce ku tsayi da sallah ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abinda za ku gabatar don kawunanku min khairin na wani aikin alheri tajiduhu inda Allah Allah ya ce za ku same shi a wajen Allah inna Allah lallai Allah bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa dukan abin da kuke aikatawa Allah yana gani yana kuma sani Allah ya ce wa aqimus sala Allah ya ce ku tsai da sallah ku zama masu kula da sallah akan lokaci kar ku yi sakaci da sallah kar ku yi wasa da sallah ku tsai da sallah ma'ana shine ku- wato yi sallan addu salata ala wajhil kamal ku yi sallan a bisa siffa ta kamala ku cika mata haƙoƙinta da karatunta da kushu'inta da komai nata domin shi yasa duk inda Allah zai ce ai sallah baraka jin ya ce ku yi sallah ba sai dai ce mi a tsaye da sallah sai dai ce wa aqimus sala ba zai ce sallu ba sai dai ce wa aqimus sala ku tsaye da sallah wannan shine mafiya yawan inda zaka ji abinda Allah madaukakin sarki yake yawan faɗi wa aqimus sala wa aqimus sala wa aqimus sala sannan wa'atu zaka Allah ya ce ku ba da zaka azzaka malamai suna mata fassarori guda biyu na farko shine suna cewa wa'atu zaka ku tsarkake zukatanku shine at-tazkiyatun nafs kenan qad qad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta to wa aqimus salata ku tsaida sallah wa atu zakka sannan ku tsarkake zukatanku ko wa aqimu sala ku tsaye da sallah wa atu zakka kuma ku bada zakka zakka to wannan shine mafiya yawan fasaran da malamai suke yi domin kaga sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci zakka ma rukuni ne daga cikin rukunan musulunci domin babi aula in sun zo waje daya an an ce as-sala da az-zakka a waje daya domin babi aula a ce sallah da zakka madadin sallah da tsarkakan zuciya da haka Allah ya ce wa aqimus sala ku tsai da sallah wa atuz zaka ku ba da zaka zaka haƙƙi ne wanda yake na wajibi dole a cire shi kamar yadda mun yi bayani a bara a farkon umarnin da Allah ya yi banu Isra'ila ya musu bayani wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ku ba da zakka wannan kuma zakka wajibi ne dole ne wajibi ne Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim من biha أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim Allah ya ce ka karba daga dukiyoyinsu sadakatan su bada wata sadaka ta wajibi tuzakkihim wanda wannan sadaka ta wajibin da ta dinga tsarkake su shi yasa aka kira ta da azzaka saboda tana tsarkake dukiya sannan kuma me sannan kuma tana tsarkake a tana tsarkake zuciyar mahabucinta da aka ba da zakka dole ne ba zaɓin mutum ba ne wajibi ne domin cire zakka zakka haƙƙin dukiya ne ba haƙƙin ka kai kai ba da aka ka cire zakka wajibi ne a kai ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiyar da ta kai nisabi kuma ta kai shekara ɗaya a wajensa kamar yadda muka sani zai raba ta gida arba'in ya ɗauki kashi ɗaya ya bayar sauran kuma kashi talatin da tara da mai da su cikin dukiyarsa ya ci gaba da juya su idan zakkan kayan hatsi ne kuma Allah ya faɗa ya ce wa atu haqqahu yau ma hasadihi ranar da aka girbi to a ranar ake cire zaka wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin saboda haka Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zaka Abdullahi bin Abbas Allah ya masa rahama Allah ya kare da a gare shi yace akwai abubuwa guda uku wanda suke tagwaye duk yadda kai daya in baka yi dayan ba Allah baya karba yace na farko shine idan kai sallah kuma kana da damar bada zakka baka bayar ba to Allah ba zai karba ba saboda duk inda Allah ya ce wa aqimus salata zai ce wa atuz zakka in Allah ya ce ku tsaye da sallah sai ya ce ku bada zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka wa aqimus salata wa atuz zakka yace in kai ma Allah biyayya ba kai ma annabi biyayya ba Allah ba zai karba ba saboda duk inda Allah ya ce wa Allah zai ce wa atiyar rasul ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya na uku yace idan idan ka gode ma Allah baka gode ma iyayenka ba Allah ba zai karba ba saboda duk inda Allah ya ce abinda Allah ya faɗi a suratul Luqman shine anishkurli wali walidayka ka gode mun ka gode ma iyayenka duk inda Allah ya ce abota masa shi kadai sai ce a kyautata ma iyaye to kaga muhallin shahid shine in mutum ma yana da daman ba da zakka bai bayar ba to ko yayi sallah Allah ba zai karba ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cikin hadisin khamsin bi khamsin annabi ya ce duk mutanen da suka hana zakka to Allah zai hana su ruwan sama in ba din tausayin dabbobi ba Allah ba zai ruwa ba Allah ya shirya mu Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da za ku gabatar makawunanku na alkhairi ta ji duhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah Allah ba zai zalunce ku ba ko me kuka aikata idan kuka cire dukiyar kuka bayar kyauta ko sadaka ko zakka kun ba mu Allah rance ne Allah kuma ya faɗa man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wane ne zai ba mu Allah rance mai kyau sai Allah ya ninka masa ninkin ba ninkin in ya tashi dawo masa da shi so kaga duk abin da aka ce rance ana nufin mai bani zan biya to Allah ya yi amfani da kalmar rance saboda dai a tabbatar maka a kara maka tabbas cewa mi cewa baka da kokonto yanzu kamar misali kamar gwamna ne ka san gwamna ya san ka a gamu da shi a ce ga wani a talaka nan yana roƙon gwamna wani abu sai gwamna ya ce ba shi dubu ɗari bashi zan biya ka ai ba da ka yi kokonto ko shakkan ɗauka ka bayar ba to yana ga kuma Allah ya ce ga wasu bayin Allah nan talakawa sai Allah ya ce cire ka ba su ni kuma bashi ka ba ni zan biya ka yanzu da biyan Allah da biyan gwamna wanne kamata a fi sa tsammani a kai biyan Allah wa man aufa bi ahdihi min Allah ba wanda ya kai Allah cika alƙawari daka Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar makawunan ku na aikin alkhairi za ku same shi a wajen Allah Allah ba zai zalunce ku ba inna Allah lallai Allah bima ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki yana ganin duk abin da kuke aikatawa ko menene Allah yana gani Allah kuma ya gaya mana cewa cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya yi alkawarin zai taimake su su ne waɗanda koda sun samu dama a bayan ƙasa to ba sa wasa da tsaye da sallah ba sa wasa da wasa da ba da zakka Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله يص...
الذين إن مكناهم الذين إن مكناهم في الأرض.
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah ta'ala ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru Allah ya yi alkawari zai taimaki duk wani wanda ke taimakon addininsa in dai zaka taimaki addinin Allah to alkawari ne na Allah zai taimake ka inna Allah lallai Allah laqawiyyun Allah mai karfi ne azizun Allah mabuwayi ne suwaye Allah ya yi alkawarin zai taimake su sai Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi aqamus sala su ne waɗanda in muka ba su dama a bayan ƙasa sun samu tamkini da shugabanci a bayan ƙasa aqamus sala suna tsaye da sallah ba su wasa da ba su wasa da tsaye da sallah wa atawuz zaka sannan kuma suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa nahau anil munkar kuma suna hana mummunan aiki walillahi aqibatul umur ƙarshen al'amura gaba ɗaya za a koma zuwa ga Allah maɗaukacin sarki da haka Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka kuma duk abin da ku gabatar makawunan ku na alkhairi Allah ba zai zalunce ku ba za ku same shi a wajen Allah lallai Allah mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa sai ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala ya ce wa ƙalu Allah ya ci gaba da mana bayani game da maganganun da Yahudawa suke faɗi Allah ya ce Yahudawa suka ce lan yadkhulal jannata suka ce ai ba wanda ya isa ya shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna har abada in ka ga mutum a aljanna illa man kana hudan Yahudawa suka ce duk wanda za gan shi a aljanna to sai dai ba Yahudi au nasara nasara suka ce duk wanda ganshi a aljanna ba nasari ne suka ce in dai kaga mutum a aljanna to yahudawa suka ce ba yahude ne nasara suka ce a'a in dai kaga mutum a aljanna to ba nasari ne da haka Allah ya ce tilka amani wannan burace buracen su ne kawai na ƙarya wanda ba zai yi amfani ba kul hatu burhanakum Allah ya ce ka ce da su ku kawo hujjojinku da dalilanku waɗanda za su tabbatar da cewa gaskiya ne ba wanda zai shiga aljanna in ba ba yahudi ba ko ba nasari in kuntum sadiqin in har da gaske kuke yi to ku kawo hujja daga wajen Allah Allah ya ce bala ba haka al'amarin yake ba cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi sai ba ko ba nasari ba haka al'amarin yake ba man aslama wajahu lillah wanda zai shiga aljanna shine wanda ya mika wuyan sama Allah wa huwa muhsinu yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbih to yana da ladansa a gaba ga ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun kuma ba za su taba yin bakin ciki ba yahudawa da nasara suka yanke suka ce ba mai shiga aljanna yahudawa suka ce in kaga mutum a aljanna ba yahude ne nasara suka ce kaga mutum a aljanna ba nasari ne Allah ya ce wannan duka aikin banza ne shiga aljanna ba da buri ake yi ba a suratul nisa Allah ya ce laita bi amaniyikum wala amani ahlil kitab أمانيكم ولا أماني أهل أهل الكتاب أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا
من يعمل min الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو من مؤمن ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ولا شيئا يظلمون نكيرا ولا يظلمون نقيرا Allah ta'ala ya ce laisa bi amaniyikum Allah ya ce shiga aljanna ba daga burace-buracen da ku kuke yi bane ba burace-burace bane shiga aljanna wala amaniyi ahlul kitab ba kuma burace-burace bane irin na ahlul kitabi dan sun ce ba mai shiga aljanna sai ba nasare ko ba yahude wannan ba shi ke tabbatar da cewa hakan ne zai faru ba a'a tsarin Allah shine man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki ko a ina yake yujiza bihi za a saka masa da aikinsa wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai kuma taba samun wani majibanci ko wani mataimaki ba koma bayan Allah wa man ya'mal min as-salihat kuma duk wanda ya aiki na gari min zakarin aw unsa namiji ne shi ko mace wa huwa mu'min amma sharadin shine yana mai imani fa'ula'ika yi da kulun aljanna to wannan su ne ‘yan aljanna kenan Allah yana so ya nuna musu ba ba yahude ko ba nasari ne ɗan aljanna ba wane ne ɗan aljanna shi ne wanda ya yi aiki nagari namiji ko mace amma da sharaɗi mai yana da imani wanda ya yi imani ya yi aiki nagari wannan su ne ‘yan aljanna innan lazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan duk wanda ya yi imani ya yi aiki na gari to aljannar firdausi ta kasance makoma a gare shi masaukin su ne saboda haka masauki aljanna innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im Allah ya ce aljannar ni'ima ta waye Allah ya ce ta masu imani da aiki na gari ne su ne za su samu aljanna amma a ce ba yahude ne ko ba nasare Allah ya ce babu wannan wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna nakira da aka Allah ya ce wa ƙalu suka ce lan da kulal jannata yahudawa suka ce ba mai shiga aljanna illa man kana hudin sai wanda ya kasance ba yahude nasara suka ce ba mai shiga aljanna au nasara sai wanda ya kasance ba nasari Allah ya ce a a tilka amaniyuhum wannan bulace bulace ne kawai nasu qul hatu burhanakum Allah ya ce in kun isa ku kawo mana hujja in kuntum sadiqin in har da gaske kuke yi ai mun ji a baya Allah ya gaya musu cewa inda gaske lahira ta su ce to su yi burin mutuwa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah ya ce a gaya musu in har da gaske ne kun san cewa gidan lahira naku ne ku kadai duka yahudawa suna aljanna duk wanda baba yahude ba baya fushi ba aljanna duka nasara suna aljanna duk wanda baba nasare ba ba zai shiga aljanna ba Allah ya ce to fatamannawul mauta Allah ya ce ku yi burin mutuwa mana ku roki Allah ku ce Allah ya sa duk ku mutu in kuntum sadiqin in har da gaske kuke yi Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba burin mutuwa ba har abada saboda su ma sun san ayyukan da suka aikata bai dace da wanda za a ce shi kadai ne dan aljanna ba ayyukan su ba su yi kama da ayyukan yan aljanna ba walan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim da haka Allah ya ce tilka amaniyuhum Allah ya ce wannan burace burace ne nasu kawai kamar yadda a baya mun jayi sun ce lanta masana naru illa ayyaman ma'aduda suka ce wuta ba za ta shafe mu ba in ma za mu shiga wuta to wutan ban kwanaki kaɗan ne kawai za a yi a wuta ba za a jima ba to ku kaga ko da kuwa ta tabbata cewa za su shiga wutar amma ba za su jima ba kuma har suna bugun kirji da wannan to ya tabbata cewa akwai rashin hankali tattare da su domin me domin duk wani mutum na gari mutumin kirki shi buri da fatar da yake yi shine idan ya je lahira idan ana batun aljanna abin da yake so shine ana batun wuta to kar ma ya ji duriyan wutan gaba daya amma wanda za su ce illa ayyaman ma'aduda sun yadda za su shiga wutan amma kwanaki kaɗan ne ai ba su da hankali yayi to da haka duk wanda bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama babu shi ba aljanna ba shi ba aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda imam muslim ya rawaito hadisin a cikin kitabul iman babu wujubin imani bi risalati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila jami'in nas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda ran annabi muhammadu yake hannunsa shine Allah la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma babu wani mutum ɗaya daga cikin wannan al'ummar da zai samu labari na da zai ji labari na yahudiyun wala nasrani wannan mutumin ba yahude ne ko ba nasari thumma yamutu kuma ya kuskure ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi bai imani da abin da aka aiko da shi ba illa kana min ashabin nar sai ya zama cikin yan wuta ba wani wanda labarin wannan sakon da aka aiko da shi zai riske shi ya mutu bai yi imani da ni ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai Allah ya kai shi wuta in kaga Allah bai kai mutum wuta ba to ya yi imani da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya mutu bai yi imani da annabi ba to in kaga bai shiga wuta ba a je lahira ba in kaga bai shiga wuta ba to ba a je lahira ba in ya shiga wuta kuma babu ranar fitowa babu ranar fita in ya shiga wuta ba ranar da zai fito fadin su cewa lan ta masana naru illa ayyaman ma'aduda wannan duk aikin banza ne duk shirme ne wanda zai shiga wuta ya fito to shine wanda ya shiga wuta yana da imani amma yana da wasu laifuffuka da Allah bai ga dama ya masa afuwa ba cikin afuwarsa da adalcinsa ya so ya masa azaba wannan kuma tsarin Allah ne la yusalu amma ya falu wa yusalu ba wanda ya sai tambayi Allah ya ce don bai kai gaza in an samu mazinata guda biyu Allah ya maɗi afuwa ya kai ɗaya wuta ya masa azaba gwargwadon zinansa ba wanda ya sai tambaya wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmihi wa sari'ul hisab Allah ya yi hukunci ba mai cin gyaran hukuncin ba mai cin gyaran hukuncin Allah Allah ya samu dace to sannan wannan ayoyin suna nuna mana kaga Allah sai ya ce kul hatu burhanaku ku kawo hujja wannan ayoyin suna nuna mana cewa a cikin addini ba lura da waye mutum ake yi ba lokacin da ya magana abinda ake lura da shi shine hujja hujja dalili addini ba a bin magana kawai saboda wane ne ya faɗa a ana bin magana ne in ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce in akwai wanda ake gani girmansa a addini ko a ƙungiya ko a wata tafiya ko a wani menene na addini ga wanda ba a ganin girmansa sai suka yi magana su biyu to ba cewa za a yi aiwa da shi ne shugabanmu ba kowa ne shi muke bi ko kaza ko kaza automatic maganar sa ce ta ce daidai ba haka za a yi ba ya ce to da maganar shi shugaba da maganar wannan talaka na ƙasa sai mu ce to bari mu duba mu gani a cikin maganganun guda biyu wanne ne ya yi dace da alkitabu wasu sunna sai a ɗauka isa ai kaga a nan allah sai ya ce kul hatu burhanakum ku kawo hujja ku kawo dalili in kuntum sadikin in daga sai kuke yi sannan wannan ayoyin suna ƙara tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki bayi zalunci da ce duk wanda ya miƙa wuyansa da Allah ya kyautata to ba tsoro ta tare da shi ba bakin ciki kuma zai samu ladansa a wajen ubangijinsa almuhim dai ya sallama ma Allah sannan bayan ya sallama ma Allah kuma ya yi ƙoƙari wajen kyautata dukkanin ayyukansa lillazina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka kyautata a duniya in an je lahira Allah zai ba su mafi kyau har da ƙari Allah ya sanya mu cikin su to wannan aya ta 112 sai mu takaita akan ta saboda in mun shiga kan aya ta 113 lokaci ba zai ba zai ba mu dama mu mu kara mu kara sata ba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya mana albarka baki daya insha Allah ta'ala za mu takaita akan wannan sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan sai mu tashi kan aya aya ta gaba insha Allah ta'ala sai kuma za mu yi hakuri Allah ya kai mu ranar 25 ga wata sai mu dakata saboda ayyukan da suke gaban mu da yawa muna roƙon Allah ya karba mana da insha Allah abinda muka yi Allah ya karba mana Allah ya sa albarka cikin rayuwar mu Allah ya jagorance mu akan sauran abubuwan da suka rage wannan kwanaki da muka shiga ciki musamman dama na san idan an fara tahajjud to galibi tafsirin asuba sai dai zama yawa sai dai zama abu na maneji tun daga masu tafsirin har masu saurari madadin bai kamata dama a ce an tsawaita ma al'umma ba watakila wani ya shafe dare ya je masallaci ya yi sallan ta'ajjiri da sauransu bai samu bacci mai kyau ba to kaga in muka zo muka tsawaita tafsiri to karshe tun ana fahimta ana fahimta ma sai a bar fahimta din to shi yasa insha Allah ta'ala za mu ga ya kwanakin da suka rage mana muna ta ƙara takaitawa akan abin da muka yi a baya Allah ya sa mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin